أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدر قدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المقتون وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني ورضي الله تعالى عن شيخنا ومربينا وقائدنا إلى الله شيخ إبراهيم نياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد نسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد يا همة الشيء اهدر لنا بهذا المهدر والتعب فيه بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم أنفعنا بهم في الظاهر والباطن بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت إيتياج إليه إنك لا تولف الميادة آه منا مغانا أكان فضل فضلا من فضل الله الذي أعطى الرسول صلى الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فضل رسول الله الذي قرب منا لسيد سيدنا شيخ أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه komi na Allah yana da abin da Allah yake sa ido a kai wanda in yarda da abin shi kenan Allah ya yarda da manzo Allah idan manzo Allah ya yarda da kai shi kenan Allah ya yarda da manzo Allah manzo Allah ya yarda da Shehu Tijani saboda haka Shehu Tijani duk wanda ya yarda masa cikin ɗariƙarsa saboda wannan yarda ta yiwu to idan mutum ya ce babu hadisi akan haka to aikin ne yake nunawa sai a duba a ga wa'inda suke tare da shi sun tafi akan yarda aikin ya bayyana an samu zuhuri an samu alamomi wanda suke nunawa cewa eh wannan abin ya yiwu ma dama an samu to alhamdulillah abubuwa sun tabbata balle kuma alhamdulillah laysa al-umuru fil awaili walakin al-umuru fil awakhiri al'amari ba farko bane karshe ne dan lamari ya fara daga farko to ana ganin ƙarshensa khitamuhu miskun ne khitama ake nufi to in an samu khitama bil khairi to shikenan an samu komai da komai wannan mun ga magabatanmu ƙarshen khitama tunda manzo Allah ya gaya mana man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannata bi ma'ana naja kenan ya tsira to mun ga cewa duk wanda suke bin dariƙan tijjaniya Allah yana musu wannan kyautan ƙarshen su yana zuwa da haka kenan ramanan da shehu tijjani ya samu daga manzan Allah gaskiya ne ko da mutum ya ce ba hadisi aiki ya nuna ko da mutum ya ce ba nasi a fahimtarsa aiki ya nuna kenan abin da shehu tijjani ya fara almajiransa suna cikawa da imani kuma dama ya faɗa cewa man khadamana au da aliya bil khairi au ata'amana au sharibana أو فعل فعل فعل فعل خيرات ما لم يؤادينا ولم يبغض بنا من بعد فعله قد ضمن له رسول صلى الله عليه وسلم موت على الإسلام والإيمان wannan kaga mun ga wannan duk ya tabbata saboda haka sadiqul masduqu sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa shehi shehu kuma mun gani mun ga kasiran ni ina rubuta littafi ba ɗaya ba biyu ba ma'ana a cikin abin da Allah ya sanar da ni mutuwan 'yan ɗarikan tijjaniya kawai ga 'yan ɗarikan tijjaniya da suke mutuwa su zo suna mutuwa suna faɗan lokacin da za su mutu kuma suna cikawa da kalmar shahada a gaban mutane wannan ya nuna dama akwai ilimi na tajariba ilimi na tajariba kaman wuta ilimi ne na tajariba in ka ce wuta na kuna ba za a gane wuta na kuna ba a tambaye wanda wutan ya kona shi yaya abin yake baki ne kawai to a gwada a gani kamar ilimin a yanka mutum in aka yanka mutum ya za a yi a gane ilimin in ya amfanar da mutum in za a yanka mutum in yanka kowane yanka na kashe mutum ne a'a to a gwada ilimin tajariba shi yake gwadawa akwai yankan da in aka yi sai a mutu akwai yankan da aka yi ba a mutuwa akwai da ilimin tajriba cikin ulum cikin abubuwa daban-daban malamai sun san abin da nake magana har ma jahilai din da su iya gaskatawa in suna so su gwada saboda tabbatar saboda haka shautu jani ya yi gaskiya jiya mun yi magana akan yaman azharar jamila mun faɗa yana cikin hakim imam hakim ya fito da shi cikin littafinsa sifili na farko insha Allah mutum ya duba ƙarshen littafin ko da ke bugu daban-daban ne yana nan a wani littafi a cikin wani za ka same shi sifili na ɗaya shafi na ɗari biyar da arba'in da biyar to amma dai yana nan dai min adiyaci a cikin yaman azhar jamila bayan wannan na gan shi a cikin wasu hadisai daban-daban amma mutanen madina ne duk suka rawaito kuma an ji irin kyautan da Allah ya bayar akan mai karantawa min fadlillahi hadaran sayyidina rasulullahi walaysa ajibun in abu ya zo min fadlillahi idan mutum yana ganin ba zai yiwu ba ko ya yi yawa ko ba za a iya ba to shi ne mai da Allah ya mai da lamarin Allah ƙasa amma lamarin Allah a wasu min zalika tunda ga kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa salatu tasbihi in mutum yayi ta Allah ya gafarta musu zunubinsa ma ta kaddama wa ma ta akhara da abin da ya cikin ganganci da abin da ya cikin mantuwa da koma menene Allah zai gafarta masa zunubinsa gabaki daya sannan ga subhanallahi walhamdulillah in mutum yana cewa bai yi ba ne jibril ya samu manzo Allah ya ce wanda ya ce subhanallahi aikin mala'iku an rubuta masa gaba ki daya zobin tasbihin mala'iku kenan ubangiji madaukakin sarki yana cewa lokacin da zai halicci annabi adam sai suka ce ubangiji zaka halicci adamu bayan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka kaga tasbihi da taqdisi aikin su kenan wanda yake alhamdulillahi annabi Adamu ne wanda yace subhanallahi an bashi aikin mala'iku gabaki daya in yace walhamdulillahi an bashi aikin annabi Adamu gaba daya an bashi kaman ba an kwaci na annabi Adamu ba saboda mutum ya gane haka in yace wala ilaha illallah an bashi aikin zamanin annabi Nuhu zuwa zamanin annabi Adamu da mala'iku gaba daya in ya ce Allahu Akbar an ba shi aikin daga zamanin annabi Ibrahim zuwa zamanin annabi Dawuda gaba zuwa zamanin annabi Adamu da mala'iku gaba daya a lokaci daya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu Akbar in ka ce wala haula wala quwwata illa billah lazai an rufe maka da tashin kiyama shine da annabi Muhammadu tun daga zamanin annabi Muhammadu aikin magabata an tara maka an aje maka littafi a cikin kalma ɗaya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim a cikin wannan sidar Allah ya ba wa mutum wannan sai mutum ya ce bai zai yiwu ba ko yaya wannan duka baki da min fadlillahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jibril ya gaya masa kai cika da la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim kenan abubuwa suna nan da yawa albahisuna ya'rifuna dhalika wanda suka san kuma Allah zai yi wanda kai imanin Allah zai yi yayi in mutum ya ce bai yarda ba shin ba a ɗaukan mutum yanzu a ɗauki mutum a ɗauki mutum a sa shi a cikin wani ministry a ran da aka sa kan gabaki ɗaya kafi wa'inda suke ga Najeriya misali ma akwai wani gwamnati da ta zo wanda duniyar Najeriya arzikinta tana karuwa fiye da na da. a zamanin da ake cewa zamanin Yakubu ga wani misali in aka zo aka haɗa shi da bayan Yakubu ga wani lokacin da aka masa juyin mulki yar ado ya hau dukiyar Najeriya ba ta ta farko ba abinda yar ado ya samu da baban gida Buhari ya zo zamanin ai dukiyar ta wancan da aka zo zamanin Sani Abacha arzikin da Sani Abacha ya samu ai ya ta abin da wancin ya samu in aka gashi nan haka abin yake tafiya gashi har a yanzu zamanin da a yanzu ba taɓa samun arziki a ƙasan duniyar Najeriya kamar wannan lokacin ba. Kuma gashi lokacin ake shan wahala ne. Amma yawan dukiya triliyon ake magana wanda duk waɗancan zamanin ba a maganar triliyon. Ba a yi. Miliyoyi ake magana. biliyan daga kusan zamanin baban gida ne aka ake maganganu a kansu amma yanzu triliyon in ma akwai mai yafi gaban triliyon nan gwamnatin gaba kuma za a zo kenan wannan arzikin ya sha bamban ba a kasan yake ba amma lokacin fitarsa ne to saboda haka mutane su gane fadlullahi shi ma yadda mutum yake gane irin yadda duniya take ci gaba ya gane fadlullahi haka wannan shine wallahu alamu in mutum ya bi zai gane za mu shiga mu kara akan salatul fati suma kara sai na radiyallahu anhu shau jani ya sake fada wa ma salatul fati lima ugulika ita salatul fati lima ugulikan nan ila fa ni sa'altu sallallahu alaihi wasallam yace na tambaye manzon Allah mu shafa hatan kenan fa habarani awwalan da farko yace mun annaha bi sittani atu salat alf salatin tana daidai da salatin da ba ita ba so dubu dubu ɗari shida فقلت له sai tambayi manzo Allah hal fi jami'i tilka salawati ajrun kowanne ɗaya ma'ana in kaga dubu ɗari shidan tana da la kowanne in ta kai dubu ɗari shidan tana samun irin ladan da ake ba kowanne salati ɗaiɗai tunda an yi mata ɗayu ne man sallaji salatul mufradati kaman kai sallah ɗaiɗai ku kaman ka ce Allah sallallahu alaihi wasallam da salli ya tsaya yana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim Allahumma salli ala sayyid to za a baka lada kamar haka ne mufrija in kai ɗayan aka baka dubu ɗari shidan dubu ɗari shidan yana daidai da wanda ya yi ɗai ɗai ɗai har ya kai dubu ɗari shida ne faƙala ya ce ma ma'anahu na'am ya ce abin da kake nufi hakan ne ya hasulu fi kulli maratin na ajaru man salla bi sittani ato alfi salatin mufradatin kaman wanda ka je ka samu wani salati Allahumma salli salatan kamilatan wa salli salaman taman musali ko Allahumma salli salatan tunajina ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi ko Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala irin wannan kayi su a haka mujarradin in kai daya biyu dubu ɗari shida to in kai salatin fati ta za a baka kamar yadda aka ba wa dubu ɗari shida nan kowanne dai dai dai dai irin salatin da ba ita ba wasu altu sai na tambayi manzo Allah hal ya qumi na fa irin wahidin domin kowanne salati da kai wa annabi Muhammadu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kun ga na faɗa jiya akwai littafin da na rubuta wannan na ɗariƙul janna idan ka duba kowane salati ɗaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kowace salati za a baka kyauta ɗari da goma sha ɗaya eh kowane salati ɗaya Allah zai maka kyauta ɗari da goma sha ɗaya ko malamai sun taro abun daban daban daban za a gafarta maka za a baka wurul aini ini mala'iku za su maka kaza kaza kaza daban daban daban daban daban ɗari da goma kuma nan gaba zai iya yiwa ƙarar samun wasu abubuwa cikin wanda na karanta a riwayoyin da na gani da abubuwan da Allah ke wa mai salati ni na kawo a cikin wannan wannan na samu a cikin littafin malamai to nan gaba kuma manzan Allah ne ke ƙara buduwa manzan Allah yana ƙara buduwa manzan Allah yana ƙara buduwa yanda aka yi mawuzdin manzan Allah bara haka aka yi shi bana yanda aka yi bari haka yi shi bara yanda aka yi bari wacce haka aka yi sai haka ne ba annabi ne ke ƙara buduwa ba tunda ana neman sai an takura shi shi kuma tunda da a takura shi ai an taba takura abin da Allah yake nufi a ba zai yi ba saboda Allah shine wa anna ila rabbikal muntaha Allah shine intihai saboda haka shi yake tallan annabi Muhammadu shi ake gane shi to irin wannan duk lokacin da kai salati kai wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to akwai tsuntsu da zai tashi a jikin salatin lafazin salatin kowace irin salati ne tsuntsu zai tashi yana da fuka-fiki dubu saba'una alfa jinah yana da fakafiki dubu saba'in wannan ila akhirar hadisi zuwa ƙarshen hadisi wannan zai dinga yin tasbihi ne ana rubuta maka ladan tasbihin har ranar tashin kiyama sai ce to in kai salati fati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ugulika wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqq qadari midar al-aziz tsuntsayen dubu dubu ɗari shidan za su tashi ne a ɗaya yake tambayar mazalla ko kuma salatin ka ɗaya ne tsuntsun ɗaya kamar sauran salatai an fahimta tsuntsun kamar kace alamu salli ala muhammadin wasallim tsuntsu ɗaya ne tashi amma yana da fuka fiki dubu saba'in in ya tashi kuma yana maka tazbihi ne ana rubuta maka har ranar tashin kiyama to tun da salatin fati ta fifici salatin sau dubu ɗari shida don kai salatin fatin kowanne ɗayan da aka yi maka a cikin ɗayyun tsuntsu dubu ɗari shida da su tashi maza Allah ya ce masa haka ne wa ɗayarun lazi da sab'un alfa junahun ila akhir hadis am yaqum minha fi kulli maratin sittatu alfin ko kuma kowane ɗaya daga cikin salatul fatihin wancan kun an fahimta shi ma wanda za a baka tun da salatul fati ɗaya kai kuma salatul fati yana daidai da salatin da ba salatul fati ba dubu ɗari shida to in kai kowane ɗaya salatin yana daidai da mal'a tsuntsun na mala'ika ɗaya zai tashi ko kuma shi ma salatul fatin wancan dubu ɗari shirin za su tashi an gane ko na hariki zama gana shikenan alfa ɗayarun alatarkar sifa wasu abu ta ziyun ladan ta ziyun su lil musalli ala nabi fa qala sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya ce bal yaqumu na fi kulli marrati a kowane ɗayan kuma mala'ikun za su tashi dubu ɗari shida ne ka gani ɗaya to yaya za ka yi ka haɗa salatin fati da sauran salatai wannan shi da riƙen amin wannan abin da ake nufi ba hankali ne ke kama ba imani dama shi muhalli ne na imani kuma ba buƙatan hankali a nan gurin domin akwai gurin da hankali yake wucewa gaba akwai gurin da imani ne yake wucewa gaba hankali ya bi shi in aka zo irin abubuwan da Allah yake yi to a hankali haƙuri yake domin yana da yana da gurin da yake tsayawa to imani kuma a nan gurin shine limani shi za a yi ka gani alfa ɗayar ala tilkal sifatu fi kulli maratin kowane ɗayan mala'iku dubu in ce tsuntsu dubu dari shida zai tashi salatul fati ɗaya ne an ba ka to kai salatul fati biyu yaya an baka tsuntsaye dubu ɗari miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu sun tashi haka ne ka yi salatul fati uku ka yi salatul fati hudu ka yi salatul fati goma ta yaya za a yi a haɗa ka da saura zalika duk abin da yake maka fadalullahi yutihi man yasha'u suma qala radiyallahu anhu sai shaujani sake cewa fasa altu sai na sake tambayan manzon Allah عن الحديث أكن حديث إن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مرة تعدل صواب أربع مئة جزوات yin salati wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana daidai da yin ladan aikin haji so 400 ladan aikin haji ba salatu fati ba akwai hadisi haka wanda ke da ladan aikin haji so 400 yace kullu gazawatin kowane yaƙi gazawa in aka ce gazawa yaƙin da annabi ya shiga da kansa ba sariya wanda manzo Allah ya tura ba ta'dilu arba'a mi'ati hajjatin kowane gazawa wanda annabi ya yi tana daidai da yin aikin hajjin ka so ɗari hudu hal sahihun Allah wannan hadisin ingantacce ne ko ba haka ba faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce bal sahihun yanda yake haka yake sahihun fasaltu sallallahu alaihi wasallam sai na tambaye shi an adadi hazil gazawati ga adadin wannan yaƙoƙin hal ya min salatul fati lima ugulika marratan arba ne ya ci gazawacin am ya ƙomu arba ne ya ci gazawacin da kulli salatin min sitta ne ato alfi salatin to shikenan tun da haka ne ya rasulallahi to wannan anan ne ake gane waye shautu jani dama kwanaki na gaya muku a iya abubuwan da malamai suka rubuta suka gaji suka tsaya a gurin to shi kuma manza shau tijani da ya zo sai yana tahalili ga abin yadda yake ga abin yadda yake duk abin da rikitar da shi kamar annabi musa ne da rabul izzati yanda aka ba shi dama wajen kowane lokaci zai tambaye ubangiji zai tambaye ubangiji to shau tijani radiyallahu ta'ala anhu da yawan lokatai ya duk abin da ya rikice shi kuma zai tambayi manzo Allah manzo Allah zai gaya masa kaza kaza kaza kaza kaza ne sai ce to shikenan yi ma salatul fatin tana daidai da wannan hadisin da aka faɗa ne kowane guda ɗaya na daidai da arba'a mi'ati gazawatin ko kuma am yaqum arba'a mi'ati gazawatin ko kuma zai tsaya ne akan ɗari uku ɗari hudu na gaswa da kulli salatin min sittani atin kowane ɗaya ɗaya ita ma mufradanta in aka yi salatul fatihi guda ɗaya ta ɗauki salati ɗari shi dubu ɗari shida to kowane dubu ɗari shida kowane ɗaya daga cikin ita ba ta ɗauki wannan gazuwan ne an gane wa kullu salatin ala infiradiha arba'atu arba'atu gazawatin fa qala sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ma'ana anna salatul fatihi bima gulika bi sittani atu alfi salatin manzo Allah ya saki maimaita masa salatul fati tana daidai da kowane salati dubu ɗari shida wa kullu salatin kowane salatin ne sittin ya alfi salatin daga ɗaya daga cikin wannan sittin ya alfi salatin din bi arba mi'ati gazawa ce sun makala ba'da sallallahu alaihi wasallama sai ya faɗa bayan wannan anna man salla biha wanda ya salatul fati maratan wahidatan sallati ɗaya hasala lahu sawabu ma iza salla bi kulli salatin waqa'at fil alam bayan wancan kenan idan kai salatul fati guda daya marra daya ka samu ladan da duk wanda yayi salati yayi da kulli salatin da kowace irin salati yayi wa mazalla waqa'at fil alam in ta afku a cikin alam ila waqata talaffuz zakiri har zuwa lokacin da kace Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ugulik wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wala hadi ila siratikal mustaqim wala aliya qadar min dar lazim ku fahimci wani abu yanzu na karanta yanzu na karanta ladan yanzu daban da ta dazu kun fahimci abin nake nufi a saboda an ƙasa samun taraki saboda shi salati wa annabi daga ranan da ka fara ake mulmulo salatin a zo a hada da ranar da kai sai an sake ninkawa da na baya tukunna a hito kuma daga zamanin wanda aka yi a duniya da wanda aka yi yanzu shi ma sai an sake saboda an tsari ka fadin layu ke min shawo shi yasa babu hankali ciki ba hankali bane yan uwa wanda ya ji in ya ji hankalinsa ya kulle to gaba ke ya ce kai bai yarda ba to ka yarda ka yi abin da za ka miƙa wa imanin ake son a gwada kawai imaninka ko ake aunawa amma ba wai ko ka yarda ko kar ka yarda ba sarkin garin ku ne ke bada ladan ba ba a gidan ku ake bada ladan ba ba gwamnatin kasar ku take bada ladan ba a gwamnati ce wanda ba ta da wanda yake gaba da ita shine gwamnatin sayyidina rasulullahi gwamnatin sayyidina rasulullahi ko tunda Allah ya duniya bai taba yin wata mai kamanta ba wajen fadala da rahama amma ka yarda a dunkule in kai dan Najeriya ne in yau buhari ya dauke kai baka ministan mai ƴaƴan kama sun zama biloniya ƴaƴan kama daga yau in aka dauke ka aka baka gwamnan banki yau gobe yau matarka ta aihu yau za a bude masa account a banki sai kyautan da aka bashi na donation daga halaran wanda suke neman abun to balle halaran sai da wujudi in a wata kasar kake ma ka kwatanta da wannan in baka sani ba kuma ka tambaye masu yi ka ji za ka gane abin haka ne to balle halarar sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama yayi maka stamping ya sa maka hannu ba inda za ka je a tsare ka eh a gwamnatance a gwamnatance in mutum ya fahimci abin da nake nufi akwai yalo amin a passport kawai akwai passport din dan aka baka a duniya ba duk passport din da ake baka in international ne ba a rage maka kafa ɗaya a duniya ba ko ina za ka shiga to a cikin passport din kuma akwai bambance bambance wannan na gidan kaza ne in an gan shi an san nawaye ganin passport din kawai ya isa yanzu saudiya in da ka tafi passport din an sai ganin passport ɗinka ko kai baki ne in dai daga america kake suna ganin ka da girma in dai daga amerika ne fasfo ɗinka da baki ne kai daga amerika suna saurara maka gwamnan najeriya in ya je da fasfo sun fi ganin na bakin amerika da girma a kanka me yasa amma duk abin da nake faɗa wanda suke sun san abin da nake faɗa sun san haka ne wanda kuma bai san abin da nake faɗa ba kuma yare nake marshi ma a iya level ɗin hankalin ƙasansa. yare nake ma wani ma bai san ma mai passport din ba bai san ma ta me ake da shi ba tunda bai taba shiga jirgin kasa ma balle shiga jirgin ruwa balle jirgin sama balle ba ketare kasa balle san me ake ciki ba zai fahimci abin da ke nufi ba to aksari in aka zo ana irin wannan magana ana magana ne na koli cikin yarda da tafiya akan Allah ya sha bamban da wanda yake tafiya a yadda yake zato kana tafiya da kafa ko a keke ba a ɗaukan ka a rage maka hanya balle mai mashin ba iri ɗaya ba ne ba za ka iya fahimtar wancan ba ka tsaya a matsayinka amma in kana so ka kama salati wa annabi Muhammad kowanne ka kama ba dole sai salatul fati ba amma dai ka san salatin annabi sallallahu alaihi wasallama wani baharun ne la sahila lahu sai ka bar kuma yan yan university su kuma su zo su tafi su ce shi kenan ga iri kaza wanda za a yi yanzu jiya misali wallahi masallala na je gida gidan marayu na samu daga efa sun kawo mun abin tace ruwa ko ruwan kwata ne ka ebo ruwan kwata in ka zo ka sa shi zai tace shi ba ka tsantsan ruwan ya fitar da dukkan dukkan wani illa a ciki sai wani ruwan kwata ya ce ina sane da ruwan kwata ne in sha kuma ga shi na ya yantu ba an ware zunubin ba ne aka fitar da abin nan wannan aikin duniya ne gashi nan kuma a gidana gashi nan yanzu ba wai sai ka je da nisa ba gashi kuma duk wanda yake musu ya je gwada to ya halara manzo Allah a wanke ka daga cikin dukkan bala'i a mai da kai tsantsa ina ce technology ne wannan to technology ba ilimin annabi Muhammad bane akwai wanda ya kashi ne wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya ba mu sa'a ya sanar da mu annabi Muhammadu ka annahu salla bi kulli salatin za a yi masa hukunci ne kamar ya yi salati da dukkan wani salati sitan ya to alfi salati min jami'i salatil musallina umuman dukkan wanda ya yi salati wa annabi Muhammadu sai an ninka shi sau dubu ɗari shida malakun wajen nun wa'insu ko mala'ika ne ko aljani ne mumini ko mutum wa kullu salatin kowane salati min zalika daga wannan kuma bi arba'a ne a cikin zawacin yana daidai da ka tafi yaƙi so ɗari hudu gazawa tare da annabi Muhammadu. To, wa kullu salatin min zalika kowane salati kuma daga cikin wannan ɗin bi zaujatin min hore da baka kyautar horo ne. To, da Allah in hankali yana kamawa in hankali ne addini. Manzo Allah ya ce wanda ya fi kowa talauci wanda ya fi kowa talauci a lahira. shin za ba shi aljanna kamar duniya sau goma wanda ya fi kowa talauci ba nan hankali ne zai kama to hadisi ne za a baka kamar faɗin duniya sau goma wanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa akhir man yadkhulul jannata ƙarshen wanda zai fito daga wuta ya fada aljanna wakila ismu hannadu sai mutum ya duba Nasimu Riyad sunansa Hannadu min kabilatu Bani Juhaim manzo Allah ya faɗa sunansa kenan ce in ya fito daga wuta aka wanke shi aka sa shi a tozon a Araf zai ce ubangiji ya rabbi a dan matsa da ni domin aljanna ana jin kanshin ta daga Nil tafiyan shekara ɗari biyar ne zai ji kanshin aljanna ce ya rabbi a dan matsa da ni ko da ba za a bani gidan aljannan ba a matsa da ni jikin katangan aljanna amma daga wannan ba zan sake tambayan komai ba Allah ce a dauke shi a kai shi in an kai shi can sai ya ji hasken da ke cikin gidan aljanna ce ya rabi ina roƙonka daga wannan dai ba zan sake ba a sa ni a gidan aljannan ko da ba za a bani ɗaki ba sai Allah ce to na baka aljanna kaman faɗin duniya saboda daɗi sai ce Allah la tastahzi'u Allah karka mun ba amana fadan karka mun ba sai Allah ce to na baka faɗin na baka aljanna kaman faɗin duniya so bakwai ko so goma wannan shi yafi kowa talauci a aljanna talauci daga wuta yake wannan kuma fa ka cika da kalmar la ilaha illallah ba maganar shiga wuta a kawahilul mala'ikaci za a tsallakai da kai sira'i kawuci saboda aikace-aikacenka daga cikin almajiran shehu tijjani saboda man ƙala la ilaha illallah da halal jannata ne da halal jannata babu magana sai an je an wanke ka a wuta ka fito ɗaya ne ba ɗaya ba ne saboda haka mun gode wa Allah da ya samu daga cikin almajiran shehu tijjani eh mun gode wa Allah da ya samu daga cikin almajiran shehu tijani ya rasulullahi ga amanan imanin mu akan a wajenka ya rasulullahi ka rike mana imanin mu cikin wannan soyayya sabita ila an nalqaka Allah kai mana haka da martaban manzo Allah kowane salati daya dama kyautar hurul ini ne duk yawan salatin duniya don kai da salatin fati kaga irin a salatin fati daya hurul ini nawa za a ka hurul ini kuma idan ka duba cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mazaunin mazaunin matan aljanna daya mazaunin kujeranta ya fi fadin mil ba irin mu bane kamar me haka ba irin mu bane in ka duba kana research a cikin hadisan manzala in ka zo min bawul fadali ai ba abin da zaka iya faɗa ba abin da zaka iya faɗa yanzu misali in hankali hankali ne da liman da ladan wa yafi daraja ne a lahira da liman da ladan ai an fi gane ladan a lahira a ɗawalu a anaƙan yomul kiyamaci wuyansa ya fi tsawo daga gani an gane an ce maka aka ga an faɗa maka siffar liman a lahira tun gashi aksari ko a lollan liman ya ware ladan baya wucewa sallah sai ya nemi wani amanna kai kana ganin shi kaman gashi bai kai ba gashi kuma ga martabansa daban sannan idan mutum ya ɗauka hankali ne ibada ba ba idan sallah a masallaci da sallah a masallacin gida da sallah a masallacin kan hanya wanne fi lada ne a amsa abu ko daga waje saboda ku anfusikum wa ahlikum naran wa qudaha an-nas wal hijaratu alaiha malaikatun gilazun shidadun kana tafiya masallaci aksari barin gidan kake ka tafi kanka waye gaya maka wannan ba sa kanka sannan sallah a daji in ka kira sallah da sallah a masallaci a gida wanne lada idan ka kira sallah duk wani halittar da ke daji duk wani bishiya duk wani warka da ya ji muryarka sai ya ba da shaida akan kalanan tashin kiyama a gida haka ne ta sunan abubuwa daban-daban min fasa'il Allah subhanahu wata'ala aksari mutane sun ki bincike sun ki bin malamai sun ki yarda da to ta yaya mutum da ya abin da baka sani ba ga ga Allah da yake yi ga abubuwa da yawa mutane suna ta musun abin da ba sani ba zalika min fadlillah subhanahu wata'ala sannan wa ashara hasanatin kuma za a baka aiki lada goma wa mahawai ashara sayyatin za a shafe maka zunubai goma wa rafa ashara darajatin za a ɗaukaka maka daraja goma wa annan la yusalli alaihi wa malaikati bi kulli salatin ashara marratin kuma bayan haka bayan wannan fa gara basan da a baka lada goma za a shafe maka zunubi goma za a ɗauka maka daraja goma Allah da mala'ikunsu kuma za su maka salati goma goma wa ma ya alamu junu da rabbika za a yi magana akai ko babu ko kuma za a ce ba a so yayi yawa ko za a ce ba dole ba ne ka auna akwai nan gaba za ka ga yadda shotu da yi magana halittar da ke bayan ƙasa mu 'yan adam mu ne muka fi kankanta bayan duniya gabaki ɗaya mu kadarta a sashi a lissafin wa'inda suka san duniya mutanen da suke bayan kasa biliyan bakwai ne biliyan bakwai ne in na ce haka na rufa adadin yadda suke magana biliyan bakwai ne to kowane mutum ɗaya akwai mala'iku goma goma da suke suke gadon shi suke suke duba shi to mu biliyan bakwai ɗin nan misali aljanu sun ninka mu so goma mu kashi ɗaya ne daga cikin aljanu da aljanu da mu dabbobin da ke bayan ƙasa da su kuma sun ninka musu goma ne mu kashi ɗaya ne da mu da aljanu sannan halittar da ke cikin ruwa mai bayan ƙasa wanda nake ma magana su kuma sun ninka na tudu da mu da aljanunmu sau goma mala'iku su kuma da mu da aljanunmu da dawabu na bayan ƙasa da na ruwa su kuma mala'ikun da suke bayan sararin ƙasa sun ninka musu goma. Mu kashi ɗaya ne ciki, ushurun ne. Mala'ikun sama ta ɗaya su kuma da mu gabaki ɗaya wayan nan gaba ɗaya tarkacen su kuma sun ninka musu goma. Ɗaya ne daga cikin tara. Haka ake tafiya, to da Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wal khatim lima sabaq ناصر الحج الحج والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر مدار العزيز bata yi kama da na ɗazun ba sannan kuma wayannan duk gaba ke dai mala'ikun da su za su yi goma goma kuma za rubuta a cikin kundi na ranar tashin kiyama ta ina ya za ka yi da ni ba cikin arzikin ka aka iba ba sai mu shehu ibrahim musa jizan yake cewa wai shin aka sa mutum a wuta ne aka burge ka idan aka sa shi a aljanna tegin ka wani nawa ka sai tegin da aka kwace aka sa shi a ciki wanda har hankalinka ke tashi ka ce sai ka shigar da mutane sai an shigar da mutane wuta ko sai an yi kaza wayannan su ne mawazinul qisti saboda haka babu abin da za ka iya yi abin da shaujani ke magana anan yana jan mutane ne su koma ga annabi muhammadu ko ba komai ka san wannan talle ne yake yi ka yi wa annabi ka samu haka ka san darajar annabin amma duk wanda wanda ya maka alhairi baka san yana maka ba ai baka san shi ba amma ka san cewa a dalilin annabi aka maka haka ka san cewa shehu tijani yana tallan annabi muhammadu ne me yana zagin shi kai tallan yahudawa aikin alherin da suka yi ba wanda ya ce ma komi yau za ka faɗi irin ci gaban da yahudawa suka samu a duniya kana faɗan kana faɗa kanka tsaye har kana jijjigawa ana maka kabarbari baka yi tallan annabi ba wannan ko duk wanda ya gani in kai salati wa annabi ya ce ba in kai salati wa shehu tijani ba me lafin shehu tijani ciki Allah ya kiyaye qala shehu radiyallahu anhu shehu tijani ya ce fa idza ta'ammalta hadha bi qalbika idan ka lura da wannan abin da na faɗa da zuciyanka alimta za ka sani anna hazi salata wannan salatul fatiha la taqumu laha ibadatun fi maratin wahidatin ba zai yiwu ba balla ta qumu laha ibadatan fi maratin wahidatan fa kaifa biman salla biha marratin daya daya salati daya to ya wanda kai ta ba daya ba ba biyu ba uku ba marratin ma za lahu min al-fadl inda Allah zaka faɗa mana irin fadlan sa wajen Allah wa hadha hasilun fi kulli maratin minha wannan abin da na gaya muku ji shausiyani zai yiwu duk abin da na faɗa za a ba ku za a ba ku jama'a zan sake dawa shin sallar na ce kai kaɗai kake yi Allah akbar sallah wajibin ka ne ka yi shi in ba ka yi ba ne wanda ya yi ka ne ya sa ka ka yi in ka ƙi ka da ku saboda shi ma ya maka aiki idan ka auna ko a azumi idan mutum azumi ya same shi kafaran azumi ya same shi zaka ji maliku ya ce al-id'amu ahabbu ilaina ciyarwa shi ya fi yi wani azumin ayin azumin kai kadai ne wannan kuma al'umma ne za su amfana ciyarwa wasu za ka amfana amma yin azumin kai kadai ne ka burge Allah yana da mala'iku la ya asuna Allah ma amaru wa yaf'aluna ma yumaru la yakuluna wa la yashrabuna wa la yanamuna kai kuma hakan ne saboda haka me ka burge Allah da shi to amma kai ce da al'umma sai Allah ya burge ka sai ka burge Allah idan ka tashi zuwa gazu yaki shi kansa yaki yaki da kake gani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai abin da ya fi yakin la ilaha illallah fadan la ilaha illallah to amma kowane akwai babin sa ne yace ba zan sanar da ala uallimukum ba zan sanar da ku ba abin da yafi ku je ku daki junan ku ku kashe wani ya kashe wani wani ya kashe wani ku samu daraja a wajen Allah aka ce ne ya rasu ce kalimatu la ilaha illallah fadan la ilaha illallah yafi zuwa yaki yafi kuma yana cikin bukhari ya aka da wannan ƙarya ne sannan a yaki kaga yakin nan noma kuma ya fi shi noma saboda halittun da kake ciyarwa a noma kai kanka baka sani ba Shehu Umarul Futi yana zaburar da mayaka su tafi yaƙi sai wani zo na tambayar sa menene kuma hukuncin noma ya yi matsawa ya kore shi sai bayan da ya sallami mayaka sai ce a nemo Umar wannan ce ba ka da hankali ne ina magana a je a yi wannan aikin kana maganin cewa in baka amsan noma in na faɗa maka irin abin da Allah ya yi wa manomi akwai mai zuwa yakin ne? Ba zai yiwu ba, saboda kamfanin daban-daban ne, department department ne. Ai wani in ya leƙa ya gane wannan department, an zuwa baka dama ce ga department masana'anta guda biyar, ka zabi guda ɗaya. ai baka yi shawara ba sai ka je wajen da sai ka yi wata guda baka samu kuɗin kwana ɗayan wancan ba saboda baka sani ba kuma an baka dama baka sani ba ga gado uba yana da asibci yana da farilla idan jahili ne in aka zo aka zo rabon gadon in bai tambaye malamai ba sai ya buga sai a ce to wanne ka zaɓa farilla kake so a baka farilla ko kuma a baka asibci ai sai ka je wajen malamai tukuna ya ce sai a duba ga mutane nawa ne za su shiga da sai a gane asircin ya bi sai ka ce ka koma asirci ka abubuwa da yawa mutane ga baki ɗaya ba su yarda da malamai malamai ba ne sun ɗauki yan damfara matsayin malamai ba dole a yi ta shan wahala ba zamanin rikicewan duniya Allah ya kiyaye Allah ya kare mu komi yana da lokacinsa komi yana da abubuwa sama kare shehu radiyallahu anhu shehu jani sake faɗa wa abarani sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya bani labari inna lam takun min tarikh al-bakr kaga imam al-bakari ne ya kawo salatul fati amma lan takun min talifi ba shi ya rubuta ba eh shine ma'ana lan takun min talifi ba shi ya rubuta ba manzo Allah ya gaya min an sa fati ma gulika walakinahu tawajjaha ila Allah mudatun dawilatin ya nemi yardan Allah ne tawajjaha ila Allah bi ma na shiga halwa ya nemi yardan Allah muddatun dawilatin tsawon lokaci an yamna hu salatu ala nabi ubangiji ya sanar da shi salati mana yamnahu ba yamnahu ba yamnaha yawa daga min min nafihi subhanahu wataala ya masa kyauta fi hasawa bu jami'a salawati wanda salatin da za a bashi ya zama dukkan salatiyya sun shiga ciki wa sirrin jami'a salawati duk sirrin dukkan salati su tabbata a cikin ta wasala talabuhu muddatan ya dauki tsawon lokaci yana roƙon Allah akan haka summa ajaba Allah da awatahu sai Allah ya amsa masa kirarsa fa atahu malaku bi hadhihi salati maktubati fi sayfatin min nuri to wannan shine yake rikitar da yin izala ko hauka da rikicewa mala'ika dan ya zo wajen mutum an ce maka wahayi ne mala'iku nawa ne suke zuwa wa banu isra'ila banu isra'ila sun kai darajar mutanen annabi muhammadu ne mutum ya fita yana tafiya fa nazala fa arsadallahu malakan ala janbi dariki Allah ya saukar da mala'ika a gefen hanya yace mai tafiyan ina zaka yace uridu an azura akhan li fil qaryati ina so in ziyarci dan uwana ne a cikin wannan alƙarya yace li dalali hajatin saboda neman bukata yace bal lillahi saboda zakin Allah yace saboda Allah dan Allah zaka yace wallahi dan Allah ne ya ce to ni lastu bi insanu ni ba mutum ne ni mala'ika ne Allah ya ce in gaya maka Allah yana son ka kaman yadda idan aka yi wa mutanen banu Isra'ila haka kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi kuntum khayra ummatin ukhrijal linnasi mu ne mutanen da muka fi kowa a wajen Allah a cikin halittar Allah bai kaman mu ba idan Allah ya turo mana mala'ika sai ne Ahmad bin Hanbali ai ba jibril ya ya ji muryan jibrilu yana cikin ihya'ul ulum da gazali in mutum yana gadaran shi dan izala ne kuma ya duba ihya'us sunnati wa ihmadul bid'a na shi Usman dan Fodio ya kawo wannan magana Ahmad bin Ahmad Ahmad bin Ahmad bin Hanbali yana tafiya sun tafi da shi da abokanansa za su yi wanka sai ya zama ba shi da pants in ce haka suna kiransa gyapto mihizani da zai yi wanka sai ya ce ba zai wanka a ɗakin wanka ba saboda bai da wannan sai aka ce to ai mu mu ne sai ce tun da manzo Allah ya hana ba zai yi ba sai fasa sai ya ji ya ahmadu inna Allah qad ghafara inna Allah qad ghafara laka Allah ya gafarta maka yace bima dani yace bittika bika sunnati saboda ka rike sunnan annabi Muhammadu قول رسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا وإزاره معه kar mutum ya shiga ɗakin wanka sai yana da gyafton da zai wanka da shi rashin yin wankan kan saboda haka Allah ya gafarta sai ce kai ne waye ce ana jibrilu gashi ba a goge ba yana cikin iyawul ulumuddin yana cikin shehu usman dan polio yaya in ka ce ka kare ta to kai kuma matsayin ka nawa banza a banza sai ne ba ba zai ba wani abin da zai faru in ka ce kai baka yarda ba sai ne wanda suka yarda sun ga natija kai kuwa irin ka Allah ba ya cewa wailin yawma izin lil musaddiqin sai dai wailin yawma izin lil mukazzibina wanda a cike kake da ƙarya ka yi magana an jima ka ƙaryata kanka da kanka to wa zai rike ka masnat waye zai waye zai sanadi da kai akan wannan la yi tabar da zalika wannan na kawo ne saboda akwai wanda suke cewa ai ya ai malaika ya zo masa to malaika malaiku nawa ne suke zuwa mutane nawa ne suke zuwa mutane bila adadin suna zuwa mutane an ce maka wahayi ne wahayi daban zuwan malaika da bushara daban nan ثم قال الشيخ رضي الله عنه sai shehu jani ya sake faɗa falan mata ammaltu hali salat lokacin da na lura da wannan sala salati wajadtu ha la tazinu ha ibadatu jami al jinni wal insi wal malaikati sai na ga ba ba za ka samu abin da zai auna ta ba daga cikin ibadan jami al jinni wal insi wal malaikati ba za su yi aunawa ba inda za su su yi salat su yi komai ba za su kai salatul fati ba qala radiyallahu anhu shauja ne sake cewa wa qarka da ahbarani sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kuma ya sake bani labari an sawabi ismil azami bayan salatul fati an shiga wani guri to ismil azami dama wannan la la hazzal lahum eh eh la hazan lahum ba su da rabo ciki dalili aksarin su ma ba san me yake ciki ba tukunna an kasa tsallake wannan katangar balle a shiga wajen bangaren yanzu bilal azim wanda gabaki ɗayan ka shiga kwakwalwan ka damewa yake eh gabaki ɗaya shi ma ba mahallin iman ne to qultu sai na ce innaha aksara minhu ismul azim ya fi salatul fatih فقال صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah ce bar wa azau min ha a tafi wala taqumu lahu ibadatun ita ma ibada ba ta tsaya da ita qala radiyallahu anhu fi maratin wahidatin min ism bi sitta alaj maratin min salatul fati daya ta auna salatul fati dubu ɗari shida bi sitta alajin dubu shida maratin min salatul fati daya da ismul lalajin kaji yaya kwakwalwa ila wa maratan wahidatin minha ɗaya daga cikin ta ta'dillu min kulli zakari ta ta ta ta ta tattari ko ta yi daidai da dukkan zikiri wa min kulli tasbihin da dukkan tasbihi wa min kulli istighfarin da dukkan istighfari wa min kulli du'ain da dukkan wata addu'a fi kaunin a cikin kaunu sagiran au kabiran ko karama ko babba sittatu alaf maratan so dubu shida kama sabaka kamar yadda salatul fati ta fi sauran salatai ita kuma ismul azmi ya ta fi ta so 600 dubu shida i'm sorry ba dubu 600 ba dubu shida fa qala shaw radiyallahu anhu shaw jan yace yuktabu li zakir al-fatih lima ugulika maratan sittatu alafin min zikr kullu hayawanin wa jamadin ya sake dawa baya zai zo ya hada maka ne waje biyu ka ji in kwakwalwarka tana ja ka gane abin da ake faɗa in kwakwalwarka kuma jami'a ce dama daskararriya ce to daskararriya ce kawai salatul fati tana daidai da salati dubu shida min zikir kullu hayawani daga zikirin kowane rayayye wa jimadin da daskararre wa zikir jamadat da dukkan wani abin da aka ambace shi wanda ke ambatan Allah jami'i huwa zakar hali ismil qa'imi biha ya ambace ta da sunan da yake tsayawa da ita li anna kulla zarratin fil kauni domin kowane zarra cikin kaunu laha ismin qa'imatun bihi haka ne kowane mutum akwai shine ake cewa asma'ul ali kowane mutum kowane abin da ka gani akwai sunan Allah da yake rike da shi ko menene har wayan nan ko menene kowane irin abu ne akwai ismin da yake tsaye da shi yake rike da shi wanda shi ne ismul ali eh wa mal hayawanat dabbobi fa azkaruha mukhtalifatun zikiranta suna nan a saɗe daban-daban wa hada ma a habara bihi sayyidul wujudi shine abin da shugaban halitta ya bada labarin shi ya bawa sayyidina radiyallahu anhu min fadl al-fati lima ugulika suma qala sannan shaudani ya sake cewa radiyallahu wa min adiyaci yana daga cikin akwai salati akwai du'a'i yanzu misali yana mutane suka kasa gane wani abu shi ma Allahumma salli salatan kamilatan kaji Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqul وتنفرج بالكروب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب كاغني وتنحل به العقول وتنفرج بالكروب وتقضى kaga kana roƙon Allah kuma a yayi maka wani abu nariya kenan Allah musalli Allah musalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina kaga Allah musalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afat wal kaza kaza kaza kaza kaga tana ana salati ne da roƙo amma Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uglika wal hatim lima sabaka mujarradin salati ne baka roki wani abu ba zalla cikin ibada ka tafi wancan ba an hana bane amma maratib din daban-daban wancan kana neman a tsallake ka daga bala'i a cire ka daga kaza a cire ka daga kaza wannan a annabin kawai ka shiga ba iri ɗaya ba ne. Ya man azharar jamila du'a'i ne. Kaga akwai bambanci cikin du'a'i da salati wa annabi Muhammad. Ana fahimta? To akwai bambance bambance. Wa min adiyati min fadli ya adilu qiyamul lailatul qadr. A cikin addu'o'i daga fadalan addu'o'in yana daidai da kaman ka tsaya a lailatul qadr. Kana da ladan ko za a baka ladan qiyamul layli shekara tamanin da hudu da wani abu fi maratin wahidatin daya kan saifi kaman karanta saifi kaga ita ba salati ba ce ba salati ba ne saifi addu'a ce kama ta kaddama fai za ta ammalta idan ka lura fadalan maratin wahidatin min ismi fadalan ɗaya daga cikin wannan suna wajenta maratin wahidatin min al-ismi to ita ɗaya daga cikin فإذا تعملت تفضل مرة واحدة من الاسم إذا كدوبا اسمي إن أكتي اسم اسم الله لازم أجل فيه دايكما وجدت مرة واحدة من الاسم ستة ستة وثلاثين ألف ألف ليلة القدر إذا كأونا شيء sai in ka zo ka gwada mizaninsa da kuma ismin lahil azimi to sai ka samu suna ɗaya ya auna saifi so dubu talatin da shida miliyan ɗaya alfu alfin miliyan ɗaya da dubu talatin da shida al-lissafi lailatul qadari la'anna al-maratan wahidatin min ismi domin ɗaya na ismi Allah azim bishittatu alaka min salatul mazkurati tana daidai da sunan salatul fati so dubu shida wa marata minha eh kuma daga cikin ta bishittatu alaka min du'ai ita kuma tana daidai da addu'o'i dubu ɗari shida dubu shida almazkura kamar wannan din fa idza darabta sittatu alafin min sittati alafin idan ka buga dubu shida cikin dubu shida kana alhariju abinda zai fito maka a cikin lissafin sittatun wa salatina alfu alfin miliyan ɗaya da dubu talatin da shida zai fito maka hada fi maratun wahida ce wannan ɗaya kenan bin isfati ila du'ayin wahidin akan addu'a ɗaya na yaman azharar jamila amma fawqal marrati in ya wuce ɗaya min al-ismi daga sunan ismin lahil azim la ya'lamu qadaruhu illa Allah ba wanda ya san kadarinsa sai Allah fa subhana man yuta fadaluhu man yasha'u sarki ya tabbata ga wanda man yuta fadaluhu ga wanda yake ba da fadalarsa ga wanda ya so fa hani'an summa hani'an ina ina maka maraba ko ina maka madalla ko ina maka lali liman utiya hadha al-hayr al-azim ga wanda Allah ya bashi wannan isim mai girma la ahramana Allah min Allah kare haramta mana ladansa wa kafal muhibbina dukkan masoya bi fadali da fadalinsa wa mannihi da baye bayansa wa karami da karamcinsa amin ya rabbal alamin an fahimta hadara uku ne hudu ne muka yi magana salatai kowane irin salati in kai salati daya summarizing kenan zai kowane salati kai Allah zai taya da mala'ika a siffan tsuntsu yana da fuka-fiki dubu saba'in za a halicci wannan mala'ika yana maka tasbihi ne ila yau kiyamati salati in kai salatul fati ɗaya shi kuma ya ninka salatin sittami atu alfin sittami atu alfin dubu ɗari shida za a yi maka salati kowane salatul fati ɗaya tana daidai da salatin da ba salatul fati ba daidai saboda haka kana da a salatul fati ɗaya kowane salati ɗaya kuma a cikin wannan ɗayan kai amma tana daidai da wancan salatin wancan shine matakan lissafin kyautan da aka baka na sittini ato alfi salatin ɗin akwai mala'iku ciki wannan masu wannan tsuntsayen kowane guda ɗaya haka da'i maka to in aka zo aka haɗa shi da ismin layil azim kuma to shi kuma ismin layil azim ta ninka salatul fati to sitta alakin so dubu shida ita kuma idan ka ɗauke ta in ka haɗa ta da du'a'in yaman azharar jamila ko kuma saifi ita kuma tana daidai da ka samu ladan tsayuwar lailatul qadari lailatul qadari kuma alfu shaharin ne alfu shaharin kuma shekara tamanin da hudu ne da kwanaki tamanin da hudu da waɗansu kwanaki shine shine lailatul qadari to shine sai yace to ka buga sittatun fi sittatin abinda zai baka sittatun wa salasina alfu alfin don in aka zo nan to shine zai nuna maka yaya salatul fati take ya ismul azim yake ismul azim yana gaba da salatul fati salatul fati yana gaba da kowane irin salatai shine ke cewa to wannan wa amma ko kamar ɗaya fa to ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba ba shida ba wannan a cikin ismul azim shi ba su ganshi akan hanya eh saboda saboda mahaukata eh amma da kai ta yawo na ta samu na ga ismul lahi azim akwai ismul lahi azim al azim akwai ismul lahi al akbar da ismul lahi al kabiru duk akwai su duk suna nan in wata rana mai abin ya ce a sanar sai a sanar wai wata amma zan ka da saura wasu altu radiyallahu anhu an tambaye Shehu Tijani ya tambayi manzon Allah wa sa'altu radiyallahu anhu Shehu Tijani ya tambayi manzon Allah an salatul fati lima ugulika li'anna khaliyatun an salami wannan shine rikicin da aka yi tsakanin shi ma na san duba ku sani ba amma yau bari ku ji karatun yanda yake Abdulhakam Muntaka Kumasi na Zaria. Haka ne sunan shi ko na mance? Eh, Muntaka dai Abdulhak ko a babban dodo dai aka yi a Zaria. Izala tana izalanta. Lokacin su wayannan duk yan sakwata wannan su duk ba su bar izara ba ana ciki abdul hakan mun ta ka kuma shi eh eh eh shi shi kadai ne wanda ai eh eh gidan alƙalai ne ai shi ne gidansu ne ai duk ya da wa da kani ne suna nan kafin ka zo babban dodo gidansu yake to shi ne ya je a matsayin ɗan ɗariƙa za su yi jayayya da sama'ila idris ku ji karatun kun ji akan salamun nan ne da suka buga suka buga ya fara kiran sama'ila idris da shehi da aka je aka je sai mai da shi malam da aka tafi aka tafi sai mai da shi sama'ila matakai uku ya tafi da shi da shehi yake mar magana in ya zo sai ce salatul fatihi ba su yadda da salatul fatihi ba ce me yasa ya ce saboda ba ba ta salimu a ciki sai ya ce masa duk salatin da ba ta salimu a ciki ba na annabi bane sai ce duk salatin da ba ta salimu a ciki ba na annabi bane sai ce to shikenan sai ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin bil alamin innaka Hamidum Majid yace na ta sallima a ciki sai ta kana son ka kwaikwayi Allah ne shi yace ba sai gurin ya hargitse eh yace wai yana son ya kwaikwayi Allah ne in ya kwaikwayi Allah ba Allah ne yace a kwaikwaye shi ba eh لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله to wannan gurin da rikicin ya kare wai sai ya rikice ta tun da ba taslimu to salatul fatiha abin da ya rashin kyan salatul fatiha kenan ba taslimu to shi kuma sai ka masa ga wannan ba taslimu a ciki yaya sai ce to kana son ka kwaikwayi Allah ne sai salatul ibrahimiyyan da yake gadara to kaga ya ce duk salatin da ba taslimu ba Allah bai karba ba To wannan abin da kaga abin da aka faɗa ba su li amrin aujabahu saboda al'amarin da ya wajabta da shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai sai sai amsa wa ma su'alikum an salatul fati lima ugulika sal tambayan da kuka akan salatul fati lima ugulika fa inna ha waradat min al-ghaibi ta zo ne daga gaiba ala hajil kayfiyat yadda ta zo dinnan wa ma warada min al-ghaibi duk abin da ya zo daga gaiza kamaluhu sabitun cikansa tabbatacce ne har jin anil qawaid al ma'lumati ta fita daga ka'idodin da kai kake nema ka sani laysa min tawalif al muallif ba talifin mutane bane ba wani ne ya rubuta ta ba a haka ta zo wannan duk abin da ya zo daga gaiba haka ne wata rana Saidi Muhammadu Nazir waridi ya zo sai ya rubutu sai ya kawo malam ashir bakin ruwa kano marubuci ne sai ya ce ka yi min ka duba min littafin nan da ya duba sai ya gyaggyara wa sallah da ya zo ya gani shewa naziru sai ya kama yaga ya ce shekara goma sha shida nake karanta na kana tsammanin ban fahimta bane wannan waridi ne haka ya zo haka ake bari shi malam malam ma'az haka ne saboda shi waridi in ya zo yanda ka gani haka ake aje shi ba a gyara shi yanda ka gani haka ake rubuta shi ba su wa'inda suka san abun ne suka san abun shi abu ne wanda yake zuwa kamar yanda kake jin fitsari in ka ji fitsari baka isa ka ce za ka tsaya ba in ma bai zo ba kai da kanka zaka kai kanka ka ce a kwantar da kai baka da lafiya haka ne to haka ware da yake zuwa to in ya zo yanda ya zo din nan haka ake barin shi su su bayan sun gani sun sani a ba shi ba ne su sun ce ko kuna gyara harshe ne mu kuma zuciya muke gyara kai kana lura da harshe ne su kuma mujarradin zuciyar ake son a gyara ta in kana gyara harshe harshe gyaransa daban ai ko nassin qur'ani in kace zaka tafi da shi akan ka'idan nahwu kufiya ne ko ina ne ai ba za ta tafi ba ai ba za ta tafi ba yarfa'i Allahu allazina amanu minkum yarfa'i haka ya kamata a ka'idan nahwu me zaka ce yarfa'u إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكس فإنما ينكس الله ومن بما عهد عليه to ka gani alaihu Allah alaihu ta yaya da kai da shi ka zo ka ce da ka gyara mu gani saboda kai dan shigo yake ne ba sai yiwu ba to akwai irin wayannan abubuwan suna nan da yawa in ka ɗauke su a cikin ba zai ba zai taɓa yiwuwa ba ne kawai cewa ga ga suna suna da yawa cikin alkurani kai da ka zo in ka ɗauka ka ce ka ɗauki kaza ana kallon gardi ma da bai san nahawu ba sai ya shaƙe ka ya ce kana ɓata ƙur'ani abin da zai saboda yayin da wani ne yanzu kuma hakan nashin shi ne gaskiya to irin wayannan duk suna nan ya ce laisa min tawalifin mu'allifin wa wara haza bayan wannan anna kaifiyatun wannan kaifiya waradat anhu sallallahu alaihi wasallama bi salatin khaliyatun ta zo a cikin wannan salatin khaliyatun min salami babu assalamu a ciki waya kaifiyatun nabuwai nabawiyatun kaifiya ce ta annabta muta'abbadun biha kuma da ita ake ibada falal tifatu liman yaqulu al fuqaha was salam kar koyi waya dan wani ya ce zai maka gyara ka bar shi kawai nan eh za mu shiga mai yawa saboda haka gobe shi ma amrul lama da khallal lil uquli fihi ne Allah ce mai kyau wannan shine yadda abubuwan suke gudana a ciki ba za alhamdulillah dai da wannan din har mutane za su kai su gane abin da ake neman a gane wanda Allah ya yi ga dama ya shiru wanda Allah ya ga dama kuma wannan din ya ƙara kaɗa shi dai shikenan amma Allah ya tsaye da mu akan daidai اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مدار العزيز صلاة تملا الأزل والأبد الزمن ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في لبك واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين